الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يوم masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau rana ce ta goma sha tara ga watan safar shekara ta 1444 bayan hijirar manzo sallallahu daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin baka kuma 15 ga watan satumba 2022 kuma wannan shine majalisi na 39 39 to yau so muke mu karanta hadisai guda bakwai don mu cike mu samu 200 tun daga farawa sai dai kafin haka ina son kowa ya haddace wannan addu'a din ku faɗi Allahumma اللهم ahsin أحسن wuqufana وقوفنا bayna yadayka بين يديك waj'alna وجعلنا natubu من haqqat tawbati أحسن ilayka wala tukhzina fi dunya wala fi yawmil ardi ولا في يوم العرض alayka عليك wa hab lana وهب لنا amalan عملا salihan صالحا nafuzu bihi نفوز به ladayka لديك
subhanaka allahumma سبحانك اللهم wa ta'alayta وتعاليت labbayka لبيك
wannan addu'a abinda take cewa ya Allah ka kyautata tsayuwar mu a gabanka
الحمد لله yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ajanna yarhamukumullah to wannan tsayuwar ya Allah muna jin tsoronta Allah ka gyara mana ka kyautata mana wannan tsayuwar kar mu kaskanta kar mu wulakanta babbar magana fa kake yi musamman kuma idan kai azumi lokacin shan ruwa addu'ar ta kunshi bukatu guda hudu manya ta kuma kammala da yi ma Allah tasbihi ka fara da Allahumma ahsin wuqufana bayna yadayk Allah kyautata tsayuwar mu gaba gare ka na biyu waj'alna natubu haqqat tawbati ilayk Allah ka sa mu kasance muna tuba zuwa gare ka tuba ta gaskiya ba tuban laifi sannan a sake komawa ba tubu ila Allah tawbatan نصوحا nasuha wannan kake roƙon Allah a na uku sai ka ce wala tukhzina Allah karka samu ji kunya fi duniya a wannan gidan duniya wala fi yawmil ardi alai haka kuma ran da za a yi faretin mu gaba gare ka kar mu kunyata ya Allah uku kenan wa hab lana amalan salihan nafuzu bihi ladayk ya Allah kai mana baiwar wani aiki ga ayyuka nan da yawa na kirki Allah ka ba mu wata alaka ce tsakaninmu da kai wani sirri aiki da za mu rike ya zama shi ne jagoran mu zuwa gare ka ko da lahaula ka faɗi ko aiki ayi amalan sa ayya nafuzu da za mu ƙetare da za mu haye da za mu tsira ladai ka gare ka ba kwa muke roƙo ba sai ka ya Allah ku sake maimaitawa Allahumma اللهم ahsin أحسن wuqufana وقوفنا bayna yadayka بين يديك waj'alna وجعلنا natubu نتوب haqqa at-tawbati ilayka حق التوبة إليك wala tukhzina ولا fi تخزنا ad-dunya في الدنيا wala fi yawm al-'ard alayka ولا في يوم العرض عليك wa hab lana وهب لنا 'amalan عملا salihan صالحا nafuzu bihi نفوز به ladayka لديك tabarakta rabbana تباركت wa ربنا ta'alayta وتباركت wa labbayka ولبيك kun haddace to ku kara da ta biyu a gurguje ba ta kai wannan tsayi ba Allahumma اللهم hablana ربنا du'aan la yurad wa rizqan wasi'an tayyiban la yu'add wa tariqan lil jannati la yusadd ma'ana ya Allah kai mana baiwar addu'ar da in muka yi ta ba za ta dawo ba Allah za ka amsa ba kai mana baiwar na addu'a da shi la yurad sannan kai mana baiwar arziki mayalwaci amma mai tsarki wanda hannu ba ma zai kirga shi ba saboda yawan shi kenan babbar magana sannan Allah ka nuna mana wata hanya mai dorewa zuwa ga aljanna wadda ba ta toshewa la yurad la yu'ad la yusad ku sake faɗi Allahumma hablana hablana hablana hablana hablana du'a'an du'a'an la yurad la yurad wa rizqan wa rizqan wasi'an wasi'an طيبا طيبا لا يعد لا يعد وبابا وبابا للجنة للجنة لا يسد لا يصد abinda nake so shine ku haddace wancan da wannan
إن شاء الله Allah ya samu dace آمين iqra
بسم الله الرحمن الرحيم باب الغسل من المني babin da ke magana cewa mani in ya fito za a yi wanka wannan shine tarjuma din Na'am.
na'am أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حج- ج- حجر واللفظ لقتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ نعم.
وضوءك للصلاة وإذا فضخت ال... وإذا فضخت الماء فاغتسل wannan hadisi mazajen da ke ciki kusan duk mun karanta tarjaman su a baya to da yake muna son hadisi bakwai ne yau wajen saboda adadin da ke kallo yau saboda haka ba sai mun tsawaita bayani akan wani wani bane mu nan da yawa Na'am.
hadisi ne adadin mazajen da ke ciki a ƙarshe hadisin sayyidina ali ne sayyidina ali dan abi talibin Allah ya kara masa yarda آمين
ya ce na kasance mutum ne mazza mai yawan fidda maziyi wannan kuma halitta ce ya ce shi mutum ne mai yawan fitar da maziyi wani lokaci ba wai ko tunani ko rungun "Mm, kawai halitta ce ya ce to shi haka yake a wata ruwaya ma sai ya ji kunyar tambayar annabi saboda fatima da ke ƙashin shi sai ya yi kiwa بقدادة sai ya yi miqdad ibn al-aswad ya je mai tambaya anan ba ambaci magana ya ya ce da miqdad ba نعم amma dai ya ce na kasance mutum ne mazza'an ka lura ba manna mai yawan mani ba a mazza'an نعم arabtun mutum ne mai yawan fidda maziyi to shikenan faqala li rasulullah sai manzo Allah ya ce da ni kaga a dunkule ne wancan lafazin sai ya aiki miqdad مم.
saboda jin nauyi ashe kunya abu ne mai kyau نعم
sai manzo Allah ce da shi idza ra'aital madhiya haka ne مم.
ko madhiya hanya biyu ne ana ce da shi madhiyu ya ba za a yi mata shadda ba kuma ana cewa madhiyu ai shadda yace duk lokacin da kaga ruwan madhi ya fito maka ya ali faghsil zakaraka to ka wanke gabanka shikenan hukuncin kenan مم.
bai ce yayi wanka ba نعم wata wadda ka yi alwala shi ke nan wudu akali salat musdarun mudaf نعم irin alwalarka ta sallah amma idan fadakta alma'a amma ko idan ka tsirto da ruwan mani shi ne fadakta in ruwan mani ne ya fito maka to nan hukuncin ba ɗaya da wannan ba ne مم.
sai ce fagtasil kai me وانت to kun ga tarjaman nasa'i ya fito دابتو ta fito دابتو me tarjaman ta ce الغسل باب من المني.
الغسل من المني ashe shi ba yana kallon maganan mazin ba ga ga inda yake hari نعم kenan idan mani ya fito za a yi wanka ana ce mani akan ce kuma almaniyu ana ce mazi kuma ana cewa almaziyu مم.
haka ana cewa wadi kuma ana cewa alwadiyu نعم
wani ya tambaye ni jiya akar maka Allah wallahi ina azumi sai mazi ya fito min yaya azumi na na ce ai mazi baya bata azumi ko da ya fito kuwa na'am shi ne magana rajihun fuqahu mazi sai dai mutum ya mai da hankali kare dinga wasa azumi yake yi. wannan munasaba ce san na faɗi wannan arabtum arafu mani ruwa ne wanda suka ce yakan fito daga ɗa namiji mai kauri yana turun kuɗi kowa lokacin fitowa yana turere ne ya tadaffaku inda alkhuru inda lazzatil kubra wajen jin daɗi mai isa matuƙa shine ruwa mai turun kuɗi kowa ya tadaffaku yana ikizar juna amma daga ya mace ruwa ne raqiq yakan bi galibi irin abin da ake wasu suka ce yakan yi shakarsa kamar kamar shakar al'ajin garin tuwo ko yakan bi dabino galiban da yakan bi yanayin halittar mutane ne kawai araftun arafu to sai ce da shi in maziyi ne ka wanke gabanka kawai amma in dai mani ne ka yi wanka fagtasil araftun arafu hadisi na farko kuma hadisi ne tabbatacce abu da ya fitar da shi haka ainihin آه، ده صار كتب السنة شو قبل نعم أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أنبأنا عبد الرحمن عن زائدة وحول السند وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له أي اللفظ اللفظ لإسحاق ابن إبراهيم يوا شنو ابن راهوي نعم كو ابن راهوية نعم شيخ مال من حديثي عبد عبد الله البخاري حديث مال من أبدين يكي تشوا مال من حديثي باسا كرا دو راهويا زنجو يكوكو راهوي زنجوي تي بس كي سبا دو وي وي الأمر دا مواتي
نعم sukan ce zanjuya sibuya rahuya haka za ka amma shekul laban yakan ce rahawai نعم shekul albani أقول أنت كمان سكينة ware da gaske إلى وي sai da kwarai da gaske نعم
da fata an gane saboda wai wai kamar alama ce ta bakin ciki da damuwa ai.
نعم ci gaba أنبأنا أبو الوليد حدثنا زائدة عن الركين بن الربيع ابن عميلة ابن عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ ال- فضخ الماء فاغتسل wai za ra'aita فضخ الماء na su ce fadhi إني وهكيجي ya zai kasance haka kai wai za ra'aita fadha ko fadhi a cikin naka mai ce fataha ko to shine daidai نعم فضخيجي na kuskure هو المعتمد نعم.
أي أبو نعم فيلي منني فمفعول البني قول به
to ai kusan hadisin ɗaya ne ba sai dogon magana ba.
نعم saƙon dai shine in ka fahimci wannan ka fahimci wannan نعم.
ci gaba hadisi ne tabbatacce باب غ- باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل mace ta ga abin da ɗa namiji ya gani a barci za ta yi wanka نعم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن أم سلمة سألت رسول الله أم صلى سليم الله عليه أم سليم أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وسلم عن عليه.
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال إذا أنزلت الماء فلتغتسل wannan hadisi tabbatacce ne musulun ya fitar da shi an gane ko hadisi mai lamba 311 haka ainihin ibn maja hadisin me yake cewa ne hadisin sa'id ne babban tambayi ko wani sa'id ne wannan sa'id an qatada wani sa'id ne ibn al-musayyib ba shi bane shine sa'id ibn abi aruba معروفة نعم
ba ba qattan bane نعم yahya billah ya ibn sa'id ibn abu aruba kuma sun ce huwa a'lamun nas bi qatada نعم cikin almajiran ibn abbas yana cikin rawayatu qatada kamar da yake ce da sa'id ibn musayyib rawayatu umar arabtum مم.
sai yake cewa sa'idu ya samo daga qatada shi kuma daga anas anna umma sulaimin cewa umma sulaim a ga mahaifiyarsa kenan na'am so kenan ruwaya ce ta gida na'am na na umma sulaimin al-imam an-nawawi a cikin sharhin muslim al-minhaj ko sharhin sai muslim ibn al-hajjaj yake cewa wahiya ummu anas ibn malik ita ce mahaifiyar anas dan malik واختلفوا في اسمها malamai sun kai kawo waya asalin sunanta yake ne ta fi shahara da mai
ummu sulaim alkunyarta mutum kan shahara da alkunya mm.
gabarin sunan shi na'am wani sahabi za ku iya kawo kai tsaye abu hurairah abu huraira amma sunan shi abdurrahman da abubakar ga baka sai na baka siddiq ko ba haka ba Mm.
ya ce to ta shahara da sunanta da alkunyarta sunanta suka ce sahala ku yi lissafi suna wajen guda shida na'am ko dai ka ce sunanta sahalatu a bintu milhan ko kuma sunanta in ji annawoyi sunanta mulaikatu bintu milhan na nawa kenan biyu ko kuma ka ce sunanta ramisatu ko kuma rumaisatu amma kalor shi abin da ya ka rumaisa bisa ba sadin bane ba za ka ce rumaisa mm. bisa sha irin ta hausa rumaisatu na nawa kenan uku waƙila ismuha aniqatu aniqa mai jan hankali mai cikar halitta mai diri in ka ce shewun aniq na nawa kenan hudu wa yuqalu ar-rumaisa wannan shi fi shahara mm.
bisa na farko rumaisa ko ramisa bisa na biyu rumaisa bisa sunaye nawa kenan nawa kenan biyar sannan na shida ana kiranta al-humaisa bisar to amma yake cewa wa kanat min fadilati sahabiyya wa mashhuratihinna ji annawi cikin minhaj tana daga cikin fitattun mata sahabbai waɗanda suka yi fice a fagen da'awa zuwa ga Allah da halinta wani malami ce ka yi da'awa zuwa ga Allah ba tare da ka ce komai ba sai aka ce kai sai ce bi akhlaqik kunu du'atan wa antum samitun qalu kayf qala bi akhlaqikum ku yi da'awa zuwa ga Allah ba sai kun ce komai ba sai kun hawo da ku yi magana mm sai suka ce da halayen ita suna da kitson da halayenta ya bayyana ta ka dauki misali mu dan taba labarin ta kadan kafin mu dora ita ce mahaifiyar sayyidina Anas dan Malik haka ne mm.
lokacin da annabi je Madina kada ina son mu yi wannan guda goma nan karan mu tsawaita mu ci lokaci sai mijinta waye mijinta Malik ibn Nadir mahaifin Anas dan Malik mijin bai musulunta ba balma yana rigima da ita don me za ki ɗau min tsaki kai ma wancan mutumin waye wancan mutumin annabi muhammad
ta ce ai to ai na kai shi zuwa ga shirya ne da ya gaba zai iya samun wani iko na ƙaƙabawa a kanta ba ya ce na ma bar miki anas din sai ya bar madina cikin fishi ya kama hanya zuwa sham to zamani ne na yawan yaƙe-yaƙe sai wani abokin rigimar shi sai kare shi a jeji sai kashe shi a'udhu
ummu sulaim ta yi bakin ciki da takaici kan mutuwar da ya ga alkhairi Allah ya koro mai to ai innaka la tahdi man ahbab ta yi bakin ciki ya barta da danta Anas kuma ta dauki Anas ta kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga dana Anas yayi maka khidma yayi masa khidma shekara goma kun san wannan tarihi nabi ya masa addu'a to sai wani mutum ya zo neman ta da aure wane ne wane ya zo ta da aure abu talha ya ce ina so na aure ki lokacin mai musulunta ba ta ai kai mutum ne ya mace ba za ta kau da kai gabarin irin ka lakin ka kafir wa ana musulmatu sai da kai kafiri ne ni musulma ce ka musulunta ya musulunta kuma sadakinta shine musulunta sadakin musulunta shi kai shine sadakinta kuma gashi Allah ce wa atun nisaa sadaqatihinna nila bayar me ne hila din musuluncin su da yi me yasa muka san wannan daidai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruba stamping haka annabi ya da haka yanzu ana samun irin wannan kai a ce wance gawa ne zai musulunta zai aure ki amma musulunta shi shine sadaki ki ba a yi ba za ka ce ba za a samu ba amma sai ka tona na taɓa tambayar mata wannan tambayar za a samu suka ce malam mu gaya ma gaskiya na ce ita nake so ta ce to ba zai yiwu ba wala ka ta gami sai da mata tambayar malam mu gaya ma gaskiya na ce gaya to wallahi ba zai yiwu ba to dalili saboda duniyar mu ta cika da son abin hannu مادية رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فأنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فأنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فأنه الناس سنوري سنتفي أم سليمين كنا أكي أورن kisar tana da ban mamaki har malamai suka ce sai da tarihi in ji alƙarni wannan mafawa mafawa ya ce tarihi ya zauna yana rubutun yana rubuta maka labarin wannan matar sai ka ce wai mutunce mutunce irin ka hiya insiyatun min al-insiya lakin laha fadl kabir azim um sahabi um sulaimin kenan ita ce a cikin wannan isnadin nan to ba na son na wuce haka saboda tagid da nake da shi na wancan adadi din araftum arafu to sai ce me
anna ummu sulaimin sa'alat cewa na na ummu sulaimin ta tambayi manzon Allah sallallahu an alaihi ce wasallam kuma tambayan nan tayi nana Aisha tana zaune a wurin
na'am ta tambaya ne an dangane da ya mace ta ce ya rasulallah tara fi manamiha mayar rijal ko ar-rajul ya manzon Allah a wata ruwaya ta ce wannan magana na da nauyi kuma Allah gaskiya yake so Allah baya jin baya jin kunya na'am inna la yasahi al-haq an gane ko wallahu la yasahi an al-haq sai ta ce yanzu idan ya mace ta ga irin abin da ɗa namiji ke gani za ta yi wanka ma'ana ya mace ta yi mafarki ana ko saduwa da ita misali haka kan faru ai sannan wani bai kai ga fitowa za ta yi wanka har aka ce ke yanzu wannan abin da ke na faruwa ke un musulmi ki tambayi annabi wannan magana wannan yana yiwuwa hmm? to sai annabi ba ta amsa sai ce idza anzalatil ma'a faltaghtasil idan ya mace ta yi mafarki har romani ya fito mata shi ne ta saukar da ruwa kenan ko Mm.
to ita ma ta yi wanka yadda ɗa namiji ke wanka kenan da su mata da maza an tara su a hukunci ɗaya a dalilin illa ɗaya na'am alma'u min al min alma ruwan wanka a dalilin romani ne to kaga wannan shi ne wani ma- ya tabbata a cikin ruwa cewa Allah ya ji kan matan Madina kunya bata hana su neman fiƙiu game da addininsu ba na'am
ta tambaya kuma don Allah yanzu wannan bata amfanar da musulmin duniya ba Ta amfanar.
ta amfanar da su misali to wannan hadisin kenan kuma hadisi ne tabbatacce hadisi na gaba
na'am akhbarana أخبرنا kathir كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أم سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم magana ta fito kenan وعائشة جالسة فقالت له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أفتغتسل من ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت عائشة فقلت لها أفصل لك أترى أو ترى المرأة ذلك فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك فمن أين يكون الشبه ya salam to kaga wannan magana ke wannan ruwaya kaga ya fito da magana balo-balo cewa urwa wani ne urwa ibn zubair نعم mecece alaƙar na aisha
خالصتي dan خالص خالصتي wacece halatta shi asma asma yar waye sai na bakar da ita da aisha uwa ɗaya uwa ɗaya la sun tsara uba ɗaya ne araftun عرفنا to sai urwa ya ce aisha allah ya ƙara mata ta ba shi labari ta ba shi shiwa في عروة to kaga urwa ɗalibin na na aisha ne kuma madalla da wannan makaranta madalla da malama madalla da kuma ɗalibin makarantar نعم araftun عرفنا ce anna umma sulaimin na na umma sulaimin ji labarin ta yanzu kallamat rasu ta yi manzo Allah magana kallamat Mhm. bi ta fa'alta wa'atat kallamat wa'atat ta yi manzo Allah magana wa aishatu jalisatun alhali alwawu lil hal huna aisha tana zaune a wurin فقالت سيتشي دا منزن الله يا رسول الله يا منزن الله إن الله لا يستحي من الحق ألا بايا جن كنيا كو نوي نغسكيا يفديتا عز وجل kaga ta yi shimfiɗa ne نعم akwai abin da ke tambaya a ra'aital mar'ata me zaka ce game da ya mace tara wanda take gani minan nomi fi nomi ko mina ne cikin baccinta ma irin rajul abinda da namiji ke gani ya manzo Allah ya mace ta yi mafarki irin mafarkin namiji afa taghtasilu min zalik za ta yi wanka sakon ba ɗaya bane da hadisin baya Eh.
sakon ɗaya ne faƙala laha rasulun zalta ce da ita na'am i ime ذاتي za ta yi wanka madalla qalat aisha sai aisha take ta ce fa qultu sai na ce mata ke ummu sulaimin uffil laki ke tada irin wannan abu da shi kalmar uff a gun malaman nahawu ya suke karanta ismul fi'l madalla ismul fi'l fi'li ne to kuma wannan fi'ilin wani irin fi'ili ne asma'ul af'ala da yawa suka ce kullu lafzin dalla ala ma'anal fi'il wa lam yaqbal alamat al-fi'il huwa ism fi'il kamar sah kamar hayya ala kamar shattana ko kamar mah kamar kuma uffin uff fili mudari'i ne wala taqul lahum uffin ay uffin atadajjaru kuma yana daga cikin sunayen da ibn malik ke cewa mabniye ne da yazo magana kan wal ismu min mabni li shabahin ay ya koro maka wato abubuwa guda shida ne ko ba ka ba ad-dama'ir asma'u shar' في متى وفي هناك متى أبو بيوني اسم الشرط ده اسم ايه اسم الاستفهام أكو كينان سيكم مي هم؟ إشارة متى وفي هنا كله كينانكو سيكم مي وكنيابة عن الفعل أسماء الأفعال كده سمي سمي إيش إيش إيش كم مي وكافتقار أصل أسماء الموصولات كده كما سأل الله سبحانه وتعالى تو waɗannan su ne in ka ji mabniye guda shidan nan su ne tushen al-mabni min al-asma abinda nake cewa uffin ya to in ka ce shatana yani ai tafarraqa hay hata fa hay hata ay ba'uda hay hata hayata lima wannan ana kiran su asma'ul af'al dukkanin su mabniye ne to sai ta ce da ta uffin ke da Allah kamar kyara ne a watar almazalika yanzu ya mace za ta ga a ce ya mace ta yi mafarki na'am to sai an sassan sai ya waiwayi na na aisha shi ne faltafata ilai rasulullah sai ce mata taribat yaminuk kaji aisha kin ji ki da wannan magana taribat yaminuki kalle ki ko ji ki dai kalmar taribat yaminuk imamun nawai sai ke cewa fihi khilafun kathirun muntashirun jiddan lissalaf wal khalaf kalmar taribat salaf da khalaf sun yi sukuwa a fagen karatu wai me ake nufi ne ba a cikin hadisi an taribat ya daka ba to me ake nufi da taribat yamin mu dai a sai mu ce hannunka ya me hannunka ya ca kuɗa turbaya to me ka ce ai baka faɗi komai ba sai suka ce in ji annawai ku ji magana annawai magana ahlul ilmi da matukar muhimmanci gare mu yace ma'abota sun yi sabani kan wannan min at-tawa'ifi kulliya duk malamai gaba da sun yi khilafa kai akwai abin da suka ce in khilafa ta zo karka faɗi magana misali hadisin da ke cewa an saukar da ƙoran ala sab'ati ihru suka ce duk wanda ya ce daga ga abin da ake nufi ya kuskure ji shekhin malamin al'allamatu abdullahi al-bukhari malamin hadisi a madina ya ce an yi sukuwa a fi wasu ka ce a yi karatun da abubakar ibn mujahid ne kurɗi lakin ba magana ɗaya da suke tabbata a kai akwai abin da sai dai ka yi iya sukuwa ka bar shi wurin to annawai shi ma abin da ya faɗa kenan nan barin ƙasa muku magana sai ke cewa malamai sun kai kawo a kama na taribat yaminuk fi khilafun kathirun muntashirun jiddan litul khalaf min tafi kulliha sai ce wal as wal asahul aqwa allazi alaihi al muhaqqiqun fi ma'anahu barkuji sai ce abinda ake nufi da tarbat yaminu magana mafi inganci mafi karfin dalili wadda ma'abota dahir a fagen karatu ke kai muhaqqiqun annaha kalimatun asluha na'am iftaqarta asalinta ana nufi to ai ka talautu asalinta ke walakin al-araba i'tadat isti'malaha غير kasida haƙiƙiya sai dai larabawa sukan yi amfani da ita ba suna nufin bakar addu'a ba ne gare ka an gane ko? ba ma'anan asali ba ne a asali talauci ake nufi fayaz korona taribat yadaka sukan ce taribat yadaka ko ce qatalahullah mai qatalahullah Allah ce qatalakum la'anna nan kaga la'ana ake nufi su larawa in suka ce qatalahullah suka ce qatalahullah ma ashja'ahu yabo ne ko zagi ma ashja'ahu god ai jarumi ne amma sun ce qatalahullah kamar kai da wanda kace shege ba muna faɗa ba ana faɗa to zagi ne yau zagi ne wani wayo amma ba haushe ba zage ke nufi yabo ne aiwa ne a karatu ya yi bala'in ko ai maye ne suna gudana a harsunanmu amma ba hakikanin manan ake nufi ba in zagin ake nufi ai za a faɗa ai na fatan gane ko? to annawa yake cewa idan ka ji irin wannan to irin wannan ne ake nufi sukan ce taribat ya daka za ta lahulla ma'ajau ko a ce la'un malaka sukan faɗa ka kai la'un malaka mana kaji ka la'un malaka haza huwa sahi ai baka da uwa yana da uwa mana suna faɗin wannan ne sai ce irin waɗannan su ne malamai ke amfani da su ko a ce da shi la'a balaka ba zagi ba amma ka zo ka ce da mutum ai baka da uwa to kame da shi mara asali kenan amma sukan kuma ba balaraben da ke fahimtar ma'ana mara kyau suka ce to haka ma taribat mai yada kamar kalma ce kawai ana ana kiransa alhaf zaburarwa zuwa ga yin daidai ko barin abin da yake ba daidai ba ko kaji sun ce sakilat ka ummuk ko wailul li ummihi kun tuna sahabin da ya gudo ya bar ainihin wato makka ya je madina da mari a hannun shi ya je gun manzo Allah ya kuma kashe wanda ainihin larabawan madina makka suka bukaci a kai shi makka anan abin anan anan anan in kun tuna a zulhulaifa ya dawo ya ce abinda kai kenan sai ya ce waila ummu wani sahabi ne kun san dai akwai abu jandal ku tuna ɗayan abu basir abu basir me annabi ce da shi waila ummu kai to kaga wannan suka ce in aka ce ainihin sakilat ka ummu la abalaka la ummalaka taribata daka annabi yake cewa ba ana nufin hakikanin kalmar bane to haka annabi ya ce da ita kina mamaki ne ta yi tambayar mace in ta ga ruwan mani ta yi wanka taribat ta ummaki ko kuma taribat da ke aisha eh kin ba da mamaki aisha sai ce aina yakunu shabahu to ta ina ne dake kama da uwa ko uba daga ne yazo cikin hadisi sai kaga uba baki wuluk matar kuma farasal kuma a haifi yaro farisal bai kama da lanin uban shi ba suka ce ruwan maniyinta ne in ya riga zuwa kafin na namijin sai ya hau kan na ainihin shi mijin Allah makabar tare da kwai take ba rai amma ta da ruwan maniyin Allah ya tabbatar da haka shi ce to ta ina ake samun kama da ɗada umar yake aisha in ba da ruwan maniyin yi gana son ki kore ganin ruwan maniyin ga ya mace ne kun gane sakon hadisi ya ce ta ina ake samun kamance ta na aisha ai sanan ne kuma inda za mu ƙara tabbatar da cewa ruwan nan gida biyu ne Allah ce mi min ma'in amshajin naftali mun halicci mutum daga ruwa amshajin meme me gauraye a cakuɗe min ma'in rajulo min ma'i almar'a ka suka kira shi ainihin kwai ovary whatever kira shi a ilimin biology amma muna tabbatar maka akwai wannan ruwa hadisi ya tabbatar da haka sai hadisin mu na gaba
أخبرنا شعيب بن يونس قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني عبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما يشبهها الولد sakon ɗaya ne duka da suna ingantattu sai da wannan ruwayar ta hanyar ummu salama wata mace ce ya rasulullah Allah dai baya jin nauyi ya bayyana mai ce gaskiya mace in ta yi mafarki za ta yi wanka haka ne ko sai ce na'am idza ra'atil ma eh in dai ta ga ruwa kenan wanda ya mafarki ana samun wannan zaka iske mutum tasowar balaga a lokacin gabar tasowa ana samun kaga matasa wasu mafarke mafarke kaza kaza wanda za ga abin yana mai yawa Allah kyauta to duk abin da mutum ya gani a wannan barci in ba abin da ya fito babu wanka tare da shi
na'am babu wanka dan yace idara atilma karkari ya mafarki kaza na faruwa amma ta shi ba abin da ya gani haka ita ma in ta ba mun ta gani ya ce idza ra'atil ma kai idza lam tara idza idza lam tara al ma ya tarattaba alaiha al ghusl la babu wanka kenan kanta arabtum arab saboda ka sai ce eh idan ta idan ta ga ainihin ruwa to sai ummu salama ta ce sai ta ce sai ta yi da tana mamaki har ta ce a ta lamar yanzu mace mai tana mafarki mace ta yi mafarki ɗa namiji sai annabi ce da ita sallallahu alaihi fa fi ma yushbi alwal to ta ina ne ɗake kama da ita na'am ai ruwanta ne ai ko yanzu misali za a ce ɗanta ai jininta ne haka ne haka ne
ba a ce ruwanta ne Mm.
jini ake cewa haka ne wannan shine islahi amma ai jinin a dalilinsa sai da ruwan mani ya tabbata tukun sannan abun ya canza ya zama jini ya zama kaza kaza kaza matakin halitta ai daga ruwan mani ne. sannan ya zama to jini gudan jini su tsoka misalin su misali na'am amma sai mu yi itlaqin jini Mm.
mataki na biyu ba mu faɗi na farkon ba na'am
me yasa muke haka eh saboda ai bangaren ginuwar dan adam ne daga matakin tsartuwan mani sai jini ya zama jini Mm.
ya zama tsoka ya zama har ya kammala zaman to mutum a fahimtum fahimna saboda haka ya gaya mata to ke ta ina ne yaro ke kama da koshi Na.
musamman hadisi nawa kenan musamman 97 sauran uku ko biyar na'am to bismillah
أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل duk sakon ɗaya ne sai dai wannan riwayar khalatu bintu hakim نعم take cewa na tambayi manzala sallallahu alaihi wasallama dangane da mace tana mafarki a baccinta shin za ta yi wanka sai ce eh idan ta ga ruwa ma'ana idan ruwan mani ya fito mata za ta yi wanka. to shikenan sai aka waye gari ta kwanta da mijinta wannan gaba da gaba ne ba mafarki bane ba abin da ya fito musu nan za a yi wanka saboda ɓuyan tsiraici cikin tsiraici na wajabta wanka wa illam yunzila ko da ba abin da ya faru نعم to nan kuma sai ta yi mafarki ainihin wani abu ya fito mata mani ya fito ya taktase a fahimtun مم.
to ma sun faɗi wata magana cewa shi ruwan mani tun da yakan fito a dalili ne. akwai wanda in ya sha magani mai tsananin ɗaci sai fit da mani suka ce ba wanka a kan shi نعم saboda fitowar mani ya saba ma ɗabi'arsa ɗabi'arsa ya zamanto akwai jin daɗi ciki ko wanda ya ɗauki kaya mai matuƙar nauyi saboda baƙar wahala ta fidda mani suka ce ya saba ma ɗabi'ar shi ko ne idan ya ci duka daga cikin wahala ta fidda mani ka ce ikon Allah to wannan suna ganin duk abu in ya saba ma ɗabi'ar da Allah ya halitta shi akai babu komai نعم
akwai wannan zancen kuma ni ina gani a yanayin tunda a ɗabi'ar fitowar shi ba ka rasa da nau'i na daɗi ɗin ihtiyatsan al'ahwat mutum ya wanka kawai in ya fito masa a fahimtum أفهم to sai sauran hadisi guda biyu نعم باب ال... باب ال... باب الذي يحتلم ولا يرى الماء wanda ya mafarki kuma bai ga komai ba, menene hukuncin shi to
أخبرنا عبد ال... عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل قال وسلم.
الماء من الماء خلاص wannan hadisi ibn majah fitar da shi kuma hadisi ne tabbatacce cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alma'u min alma'i shi ruwa ai daga ruwa ne ko نعم
ma'ana ruwan da za a yi wankan janaba da shi sai idan ruwan maniyi kuma ya fito ai نعم جناح كده shine الماء من الماء ruwa na farko alma'u ruwan bokiti kenan min alma'i daga ruwa ne ruwan mani yake ma'ana ruwa ke wajabta ruwa to amma nan sai ci karo maka da hadisin farko kenan مم.
suna hadisin magana cewa idan taqal khitanan نعم idan kaciya biyu suka haɗu ba ce sai an fi da mani ba to sai ka ɗauki wannan hadi- wancan hadisin ka ɗora kan wannan cewa ko mani bai fito ba muddin kan kaciya ya ɓuya a cikin tsiraici to wanka ya waje ba a fahimci wannan da kyau نعم saboda haka nan da yace alma'u min alma a nuna maka ashe mani ruwa ne na'am domin Allah ya ce ainihin an halitto mu daga ruwa mm.
an gane ko Mm.
to saboda haka ruwa na wajabta wani ruwan ruwan wanka ko to bari muku tambaya ga wankan janaba a kan shi ga wankan sallar juma'a suka haɗu a lokaci guda wanne zai yi ya samu janaba kafin ya yi wanka sannan kuma ga sallar juma'a kuma yana sai wankan juma'a to shi kenan ku rike amsa ko bari mu daidaita ku na'am Eh, da muna son mu kai mu karkare ne ko na'am mun samu hadisi nawa kenan mun samu bakwai saura nawa bakwai kenan
saura nawa muna son mu kai 200 saura ne ɗaya ne to madal iqra باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة babin da ke magana akan daki daki tsakanin ruwan ɗa namiji da ruwan ya mace inna lillahi wa inna إليه راجعون ilaihi raji'un أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق كان الشبه haka wannan likitanci ne fa malam par excellence نعم kamar da suke faɗi na fata an gane ko hadisin nan muslim ya fitar da shi da sauran malamin kwanci tabbatacce hadisin yana cewa kuma ku kalli tarjama din bambanci ko kuma daki-daki ko tsakowa daban tsaba daban dangane da ruwan ɗa namiji da ruwan ya mace raftun نعم hadisin isaac ibn rahim ibn al-hanzal ibn rahuya ko ibn rahawi rahmatullahi alai har zuwa ga sa'id shine ibn abi aruba shi kuma daga qatada qatada kuma kun san mai ruwaya ne daga anas yake cewa manzon Allah ya faɗa صلى الله عليه وسلم ko ka ce ya ce sallallahu alaihi wasallam ma'ur rajuli ma'ur rajuli ghalizun abyad shi romaniyin ɗa namiji mai kauri ne kuma fari ne to wannan kaurin yasa aka kira shi ruwa mai turun kudu kowa ko mai izar juna lokacin fita shine wato ya tadaffa kenan wa ma'ul mar'ati ruwan ya mace kuma raqiqun mai raushi raushi ne asfar fatsi fatsi ko kace fatsa fatsa fa ayyuhuma sabaqa cikin su biyun nan idan nashi lokacin haduwar su nashi ya riga zuwa ya riga na ainihin matar shi to sai yaro sai kama da uban shi idan kuma ainihin nata ruwan ne ya riga to shi kenan sai ya kama da waƙuwar shi shi ne ma'anin maganan fa'ayyuhu ma sabaƙa kana shabahu a shabahu kama da resemblance نعم
to kaga wannan ilimi ne min al'ulum al-biologiyya ulum al-ahya da kuma bincike na kimiyyar zamani bai yi inkarin wannan magana ba نعم
kuma bari ga mu ko da ka je a bincikenka na ilimin halittar na adam ka ce ka gano kishara ka sai mace ba za mu yadda da kai ba don wanda Allah ke mai wahayi ga abin da ya faɗa kai bincikenka kawai cuwa-cuwa kawai kai da sauran ilimi bishir ne kwarai musamman a zamanin da arnan duniya mana ke ƙwarin su su dinga sukan hadisin manzal da suka dubi irin sayul bukhari suna ce to ai ga bukhari yana roisa daga Ismail ibn Abi Uwais Ismail ibn Abi Uwais na cikin Bukhari namu kuma da'ifi ne ko shaka ba ko mudha'afu har ɗayan suna cewa laula akhraja lahu al-imamani lama rawaitu anhu da'ifi ne ya Bukhari rubuta da shi kai sai malamai suka ba su amsa inna lil bukhari usluban intiqaiya uslubul intiqali ai suka ce ga misali wannan ga muku wannan domin suna nan suna wannan abu din to ai ga bukhari ma bai inganta manufarsu su rusa addini ka rusa hadisi manzo sallallahu ka shiga fagen karatu ka yi bincike mana ka ce ba ibi shi ke sa saurare ka amma gaba ɗaya san kai sun kasa gaba ɗaya kai kasa da shi to ƙur'anin suke hari suna nan orientalist a manyan jami'in duniya suna karatu mai tsadan gaske kan wannan sharri amma Allah ya fi ƙarfin su Allah ji kan Professor Bashar Awad Ma'ruf wani fitaccen muhakkiki wanda a duniyar yau ba za ka samu irin shi ba ya kai ma Abu Isa Kalfaini ziyara wata ran kusa Abu Isa Kalfaini suna ta sanar matsala da haddada ta haƙiƙat yake koro bayanai irin waɗannan nake cewa ismail ibn abi uwais na'am da'ifin lakin sai yake cewa abdullahi bukhari yace kaddara ga mutum amintacce an yadda da shi siqa ne sabtun sabtun ɗari bisa ɗari ba a musu magana shi amma ga wani ƙasa ƙasa ƙasan shi ne misali wajen inganci cikin magana guda biyar za a samu rauni guda hudu to lazumi ne a ce kuma kullum mai rauni ne shi don zai faɗe dai to abinda bukhari ke yi ke shi ne intika mai raunin ne amma ni na hana ido bacci ya kora gwaye na je na tsamo abinda ya inganta da gare shi shi ne al'usulubul intika'i na imamul bukhari sada koda kun zo kun ce wannan za'i bai zai ai baka san shi ba ضعيف لكن انتقى مما صح عنه باكم حديثي ضعيف شديد الضعف حديثي وان رون سيكرون ولا يتقوى سنتي الحديث الضعيف شديد الضعف ليس قابلا للانجبارية baya samun injibariya baya samun karfi misali ibn hazan yace ko da hanya 100 ko yazo la yazidu illa da'afa to bukhari ya fi karfin wannan to suna jin haushin bai wanda Allah ya ma wannan mutum kamar albani ne ka ji wannan ya soka wannan ya soka maka ce oho dai ku yi ta faɗa amma dai ba a ce sahahu kai su dai sahahu albani mutu bi gaibi ku ba haka bane a'a Abdullahi al-Bukhari ce wata ran a jami'ar Madina ana tattauna matsala gabin ba a zaune ga albani lokacin yana jami'a a Madina ya ce sai wani malami ce ba zan kira sunan shi ba wani ana maka magana fiye da shekara talatin baya ne ya ce malamin ya zo ya daddala hadisi ya yanke hukunci sai da ya kare sai albani ya ce ya sheikh innaka ata'abta nafsa ko hadisin da'if to ya ce bin ba sai fara la hawla wala quwwata illa billah shek bin ba sai fara la hawla wala quwwata illa billah bai in kare magana albani ba ya san gaskiya ya faɗa to me za ku ce masa inkarin bai wanda Allah ta'ala ya masa shi ne suka ce hasadul fata izlam yanalu sa'ayahu hmm yace suna hasadan wato jarumin ne dan ba su da aiki fal kullu a'da'un lahu wa khusumu ka dara'ir al hasna qulna li wajhiha hasadan wa bughdan innahu ladamim suna kyashin aikin mutumin imam al-albani ba ma taɓa lidanci gare shi amma Allah ya masa bai wanda dai ba a ce sahahu kai ko ba haka ba wannan ba kyauta daga ubangiji ba ne in ce al'imam al'albani an kyauta daga ubangiji har to ai bature ne to kai da kake bature ba kawo naka mutum mutum da kyashi a zuci da Allah wanda Allah ya bashi ya bashi a shi kenan ba to shine sai ce malam duk ka ƙara bayanin hadisin ka ba ifi Sheikh bin Baz malamin hadisi sai dinga ce la haula wala quwwata illa bai kara kan wannan ba nake cewa to suna nan a ce da kai ai wannan hadisin da ke maganan wai rigirgen mane ne ke haifar da wato kama bincike ya tabbatar da mace binciken ƙarya ne ɗaliban da kuke karanta human biology ku ji wannan da kyau kuke karanta medicine ku rike hadisanku da addininku da kyau ku musuluntar da medical practice ku musuluntar da shi don zama ku dogon turanci ka ce aje turancinka muna da hadisin manzan Allah mu muna kallon kimiyya ne daga karantarwar annabinmu mu na soshinmu su ne alƙalan abin da kuke kai ba akasin haka ba in ba ka ba za ku taimaka ma arnan duniya wajen bukatarsu hadisan mazo sun bi ƙarfin wasa ku tashi ku karanta ilmul hadith fage ne da duk musulmi zai iya karanta shi fahimce shi ba wanda aka ce sai shi kawai la kama zauna ba ka yi cutan kanka ne malamai suka ce abin bakin ciki a mutane sun mai da abin nan baya a yau ana ganin ci baya to ba ci baya ba ne mu shi da ci gaba arabtum arab ku dinga samun tahqiqat na nan bashar awad daga ƙarshe abu isa kalhuwai waje 1985 ya ce na shigo alƙaira sai na je masallacin shekki kun san keshk kun san ɗan kafar shek na shi alhuwai ya ce sai na ji malan yana cewa inna Allah ya tajalla linnasi ammatan wa ya tajalla li abi bakirin khassa aka kabara masallaci alhuwai na ce to ta wajen wannan hadisi a lokacin ne ma shagalar ilmin hadisi ya ce na koma ina binciken littattafan albani sai ce wa idha huwa hadisun mawdu' na ko ba'i ce to gashi kuma kishi ya faɗa amin bai yace sai na samu malam a gefe akar maka Allah kaji kaji kishi ya ce da shi Allah jigan shaki Allah ya rahamshe shi mutumin kirki salihi ba ma tsarkake kowa yana sallah ya mutu Allahu akbar kish mun amfana da salon larabci da tuntuntun muna yan primary sai ce da shi ya wala ta'allam qabla an ta'tarif yace haka yace da na'am je kai karatu kafin ka fara cin gyaran malami ko kuma hadisi rubabbe ga mutum malam yace daga nan sai ya zaburar da ni na tashi tsayin daka na tinkar na da yanzu ga alhoyni ya zama abu nunawa da yasa yan uwa nan za mu tsaya mun samu nawa takwas mun samu nawa hadisi takwas hadisi takwas kenan ya zama 200 kenan ko insha Allah to alhamdulillah anan za mu tsaya jazakumullahu khairan wa iyyakum ku cika da addu'um Allahumma Allahumma Allahumma ahsin wuqufana أحسن وقوفنا bayna yadayka بين يديك waj'alna واجعلنا natubu نتوب حق التوبة إليك حق التوبة إليك ولا تخزنا ولا في تخزنا الدنيا في الدنيا ولا في يوم العرض عليك ولا في يوم العرض عليك وهب لنا عملا وهب لنا عملا صالحا صالحا نفوز به لديك نفوز به لديك نفوز لديك نفوز به لديك تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك لبيك سبحانك لبيك اللهم اللهم حب لنا هب لنا دعاء لا يرد دعاء لا يرد ورزقا واسعا طيبا لا يعد ورزقا واسعا لا يعد وطريقا إلى الجنة لا يسد وطريقا إلى الجنة لا يسد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين